إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a wannan lokaci a markaz ahadu sunna da jama'a wanda muke gabatar da littafi na bulugan maram na hafiz bin hajar yau ina ga za mu yi darasi na 111 cikin littafin bulugun maram insha Allah darasi na 111 yau muna talata 17 ga watan jumadar akhira hijira shekara 444 wanda ya daidai da goma ga watan farko 2023 sati da ya gabata mun hara babu haddul qazaf muna cikin hadisin Aisha radiyallahu anha a daidai nan ne lokaci ya mana da mai bayani abin da yake cikin hadisi la mu koma dai harkon baba yace ana Aisha ta radiyallahu anha qalat lamma nazala udhri qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين ومرأة فضربوا لحد أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري abin da yake wannan ruwaya ta Aisha radiyallahu anha tana ba da labari lamma nazala uzuri lokacin da uzuri na kare ni daga tuhuma da aka min da zina a shi ne manzana sallallahu ya hau mimbari ya karanta musamman ayoyi na surutun nur wanda suke bayani kan wancan kazafi da aka mata da wanke ta da allah ya daga wannan uzuri to bayan wannan bayanin na ganin kazafi ne aka yi ta ce falamma nazar da ya sabko daga mimbari أمر برجلين ومرأة فضربوا الحد يسا aka zo da mutum biyu maza biyu mace guda aka musu haddin kasafin haddi akwai Hassan bin Thabit akwai Hassan Mustah bin Asasa bin Asas Mista da Hassan ne aka ma haddi maza sai Hamna bint Jahsh uwar zainab wanda ita zainab kin kanta tana cikin wanda aisha radiyallahu anha ta yaba duk da ta kai suna munafasa gwagwarmayya a wajen matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta ce da aka mata tambaya kan lamarina ta ce ina kare jina da ganina suna basari wa sam'i ina ta ce ina kare jina da ganina ba na zaton komi barbar ya alkhairi ta kare ta yabe ni kuma duk da muna gurmayya na kishi da ake na mata amma ba ta shiga ba wata mata kazari ba ta kare kanta amma ta hamna Allah ya dare ta ta shiga layin masu yada jita-jita kuma tana cikin wanda aka ma haddi bangaren mata bangaren maza Hassan da Mista Allah ta wasu da su wannan shine abin da yake so kawo kenan a mas'ala ta haddin kasafi a wannan annabi ya yi shi aikace kuma ga waɗanda aka ma bayan kasafin aisha radiyallahu anha shine magana kenan na falamma nazal amara bi rajulaini wa mar'atin da ya sabko daga kan minbarin ya umarnin a kawo wasu maza guda biyu da mace guda fazuri bil hadd aka musu bugu na bulala na haddi kenan 80 أخرج أحمد أحمد الأربعة كما إمام البخاري إشارة كم ون مسألة وعن أنس بن مالك قال أول لعن كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في زحف لوكتشن دا شريك بن سمحاء hilal bin umar ya ce ya ga shi da ya ga sharik da matar shi wanda an san abin da ya kana bayan mai bayani wanda annabi sallallahu ya ce ma shi hilal ka zo da hujja kaga wannan mugun aikin ko kuwa a maka haddi na bulala tamanin wanda ya tara sallallahu kuma abin haddi matar na gani kuma banka kuma abin haddi sai abin ya mashi yawa ya ga mugun abu kuma abin haddi don bai ka shaida ba to dai ana nan annabi ce ha hilal ɗayan biwa ko shaida ko haddi dole a yi ɗaya lokacin nan ba a sabakar ba da bayanin bambanta mataka da wata a lokacin kurin haddin kasafi don da kawo tuhuma da zina mataka ba shaida guda hudu za a maka haddi na kasafi bulala tamanin a kan shariki ne da masu shi aka sabakar da wayanda suke tuhumar matan su ba shaida aka ba su dama su yi li'ani kenan shaida hudu da tsinuwar Allah kan shakarya ke zama ta kare kanta kin ne akan da hilal ne aka yi wannan masala nan da kenan sallallahu ya tabbatar da in ba da wancan ba kenan da haji za a mishi kura yace wa fil bukhari abdawan yace wannan hadisin akhraju abu ya'la kuma da tirjalu saqat kuma imam bukhari ya zo da wannan ruwa amma daga ibn abbas بعد قال بن مالك بقى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيع قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين نم مسألة شيء تبتر دا ينبولالا قباوة rabin taɗa sai duka abinda yake naɗa bawa ana mai rabi shi ne kawo wannan abinda ya gani a aikace ke na waɗannan halifofi abubakar da umar da usman hamma da ‘yan bayansu duka wannan biga suna bugon bawa ba an haka mai kasafi in ya kasafi illa bulala arba'in suke mishi kenan na falib da su ma'adar musanatakun min azab kenan rabin abin da aka maɗiya su ake wa kenan bayi wannan shi ne magana kayan bawa ya kasafi ana mashi bulala arba'in maimakon tamanin kamar da in yi zina shi bulala hamsin ake mashi ba ɗari ba don shi kisa ba shi da rabi ba kashe shi kuma shi bawa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال wannan wata abu huraira iya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qazafa maluka duwan da yawa bawon shi qazafi na zina yuqamu alayhi al-hadd yawm al-qiyamah gobe kiyama za a mai haddin shi illa an ya kuna kama ƙari sai in abin da ya wai kasafin abin ya yi mataƙa bai yi ba to gobe kiyama za a mai hannu in wani mai matsalar muna magana ta ƙazafi yadda bayan mun karanta an ba bawa an ba mai gidan bawa uzunin mai hajji na zana tun za ka waye gari shi bawa mai gidan sai tuhumi wannan bawan da zina to shi ba a cewa a mai haddi na kasafi akan bawan shi amma ya san da sai gobe kiyama wannan haddin da a duniya ba a mashi ba akan bawan shi Allah subhanahu wataala zai tsida mai haddi a hilin kiyama kenan kai ga iya da dama kuma yayi ta'addanci gobe kiyama akwai azaba ta Allah amma mun goma cewa ba mai haddin kazafi kin za mu bar tsakanin shi da Allah kuma eh bawon shi ne ne mai kazafi bakin shi kenan a Allah zai mai haddi shi mu goma shiga cikin lamarin su wannan ruwaya wacce mutafakon alai bukhari ya kawo musulmi ya kawo sai babu haddi sarika sai babu na haddi da ake yi a kan sata haka ce sata sarika abinda ake kiran sata a shari'a duk asalin sarika dokan wani abu a wani wuri da aka tsare ka doke ba gani ba to wadda ake kuma kira na wadda Allah subhanahu wata'ala ya bayani kan cewa wasaliq wasaliqatu faqatu aydihuma jazaan ma kasaba da kalmar lako wannan barawo namiji da barawo ne ya mace a yanke hannuwansu kowanne sakamakon aikin da suka yi na zina to wannan sadika ta sata kai sakamakon abin suka yi na sata kenan a yanke hannun barawo da barauniya in suka yi sata to wannan sata muka ce sata a shara'ance abinda yake wani wuri a tsare kashe ka kaɗoku ɗoko wani abu wanda yake an tsare shi an kashe ka ɗoko ka keta wani al'umma banda warce za mu gani banda warce banda sane ya sani ya zage ba gani ba ya tafi banda ka ajiye inji wube doke ta yi da shi wannan duk ba kiran su a sadika ina da dawa na aliraji'un muna muna bayani akan cewa wanda zai warce inji ko ɗauke inji wani abu dai wanda yake a waje ya warce ya tafi da shi ba a kiran shi sari wanda ake yanke wa shi dai wata ukuba daban shi ɓarawo wanda ya shiga gida ko mangaza ko wani ɗaki dabin da yake dai a ɓoye yake an tsare shi ya keta wannan alhurma ya je ya ɗauke amma da yake hili wannan ko a gaban ka kai wasa ya warce ta yi tsere ko ka saka kide zage da gaban ka sai da shi wannan ba a kiran sarukun da ake yanke mamu da mace aka ce na yanke hannu kuma irin za mu gida gaban sha'ala ga shi nan to dai yanzu muna magana barawo wanda muke wannan magana mai sunan barawo haddin da ake mishi an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه واللفظ لمسلم عائشة رضي الله عنها كبار الأبار إن شاء من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا با ينكي هن براو سي ياكي ربع دينار دغنا أبن دي سما wannan ma'ana ta wannan lafazin mancanar ruwaya bukhari ya kawo musulun ya kawo amma lafazin da yake nan lafazin musulun ya ce ga lafazin bukhari shi da ya zo a can ta tuko ta'u ya dusa rikin fi rubu'i dinarin fasa'ida maimakon la tuko ta'u tun da magana da ma'ana guda ce ne ya ce ba a yanke hannun ɓarawo a ta farko sai a cikin rubu'u dinar da abin da ya gaba nan kuma ana yanki hannun barawo a cikin rubu dinar da abin magana guda ce lafazin da kai saba wannan sayar magana da nawa ta gaba wa fi ruwayat li ahmad qata'u fi rubu dinar wala taqata'u fi ma huwa adna min zalik ku yanke hannun barawo a cikin rubu dinar ka ku yanke hannu a ƙasa da rubu dinar shine ƙasa da haka رواية مكان ذلك رواية تا رواية ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن في مجن ثمنه ثلاث دراهم muttafaqun alayhi annabi sallallahu alaihi ya yanke hannu a wata garkuwa shine mijan at-turus abin da ake kare maka kibiya ko haka takobi da amsa ya garkuwa da wajen yake shine mijan garkuwa ya yanke hannu akan wata garkuwa da ta kai kimar dirham wannan ruwayoyi suna hukumta cewa kenan ba duka sata bace ba ake yanke ma hannu sai in ta kai wannan kimar da aka ambata daga nan abin da ya gaba ne wannan wajen jamhur akan haka suke ta da abin da za a yi lissahi ya sata in ya kai za a lissahi inda ya kai rubu dinar misali an zama ta dinare guda zai kama jika nawa ne muka lissahi jika tamanin da wani abu dinare guda tamanin za mu ce da wani abu da ku biyu da rabi haka tamanin da biyu da rabi ganin muka ɗauki garam kin jika 20-20 garam hudu yanci kuma aka raba jika ashirin gida hudu kenan dai jika za mu ce 25 ko jika 85 ka jika 85 85 rubu dinar garam akan jika 20 guda hudu ba jika 80 ba kuma rabin karkin garam jika biyar ne ko jika biyar ne kenan karkin garam kenan jika 85 wannan shine kudin dinar shine zaka raba gida hudu kenan zai ba ko ne kenan zai ba kenan rubu'in shi kenan jika 20 da dari da jika da 50 ko jika da 50 jika 21 jika 21 50 da zamu ce dalla 50 wani misali ne kenan yanzu in har za a kudin rubu dinar kenan ka sace abin da ya kai jika 20 da wani abu ne ba har ta jika goma ko jika biyar ya sace jika goma kayan jika biyar kayan sha biyar bayan ke mai hannu sai abin da ya kai kimar rubu dinar kina kalamin yanzu alsam ne yanzu akalla jika 21 nawa kenan da aka zo shari'a ya an diba abin da ya dauka kimar shi ya kai in bai kai ba idan mako amai amai da dabi amai ta'zir in ya kai ne wannan kimar tukon za a mai haddi na magana ta yayi sata mai sunan sata wadda kiran ba kun yi bane kun za a yanke mai hannu sai ya kai wata kima sananna wannan kusan jamhur haka suke kuma sabai akan haka dai suka gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka ne ya yanke kuma ya ce kakku yanke kasa da haka shine magana tabbata da gurin sai nan wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana allah sadiqa yasriqu yasriqu albaydata fatuqta'u yadu wa yasriqu alhabala fatuqta'u yadu muttafaqun alayh wannan ruwaya ita tana hukumta cewa annabi sai iya bayanin cewa Allah Allah tsine mabarawo Allah tsine mabarawo da zai saci kwai a mai haddi a yanke hannun shi ya saci igiya a yanke hannu a banza nan shine madogara ta hanaf haka zahiriya ibn hazam akan cewa kenan ba magana rubu dinar tunda an ce magana kwai magana igiya kenan kuma mai sata don jamhuri sun yi raddi amsa ga wannan da wannan magana wannan magana ita dai aya kun ta ta bayani kun kan wasariqa wasariqa ta faqata wadin kun barawo aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake haddade wannan sata to ya haddade kuma ruwa sun inganta na wani abu da yake kawo nan aka ce kamar nan aibanta abin ne Allah kamar Allah wadan wani da ya kaza nan ba iya magana haddi bane ba iya magana Allah wadai a banza ka saci igiya ko koi a banza ka ce manke yanke ma ba iya ne bane ba wai akan igiya za a yanke ko na wuce ko koi guda ma yanke maka ne wannan hadisan suna madogara ne zahiri nasin sai yake da haka sai jamhur suka gabata kan cewa kurin sai ya kai wannan haddin wannan an kawo abu dai na lalaci ko aibanta abin na abin za ka yi sata a kan ƙwai ko a kan igiya yanke maka hannu wanda shi ne kenan za a jumlace dai kurin inda haddi za a yi kurin mutum in zo da sata za a diba abin da ya sata kuma a mai kudi a ga in balarkin shi ko mutum kimar shi kudin shi ya kai jika 20 don abu a yanzu shi da lafi halittu koma ina ne koma wani gari ne koma wani lokaci ne ya ka tambaye ne kudin rubu dinar shi ne kuma za ka tambaya kudin rubu'i dinar in a wani gari kake ka tambaya nawa ne kudin garam kin zinariya aka ta maka naira dubu kaza yake ko jika kaza yake to he kai so hudu kuma da kwata domin garam wannan abu ne sananne tun wanda aka lokacin Umar bin Khattab lokacin da sahabbai wannan kusa tafaki na a yanzu ba dinarin shari'a wanda yake dinarin shari'a iya da matsayin garam hudu da yanci 25 himta kenan garam hudu da kwata garam hudu da kwata yan kar na garam to kenan ku akan haka wannan shine duk lokacin zakan sanin irin wani abin za a yi lisan zakka ne za a yi kullum in a ce maka dinare kaza misalin zakka misali an ce babu zakka sai ka mallaki dinare 20 kuma wahala alal haul eh shekara ta kewo kenan a kowane gari kake a kowace ƙasa kake a kowane zamani kake wannan bai canzawa kuma abin zaka tambaya nawa ne kudin dinar nawa ne kudin garam kin dinariya da ka same shi shirin zakka an gama dina da shirin ya bada garam 85 in sata ne ku lisai nawa za ku iya sayan garam kin zinariya in kuka kudin garam kin zinariya sai ku raba gida hudu sai ku ƙara ɗaya a sama shine kudin garam kuma a raba kudin garam gida hudu sai a ƙara a sama sai ku samu rubu dinar wannan akwai ina kake ko kana Najeriya kana ina ne Amurka kake zaka samu kudin rubu dinar ta wannan hanya kenan sai in ya kai nan ne aka ɗora damar a yanke ma ɓarawo ko mun ce hannu hannu ana suna ta bayyana aka ci hannu ya ɗaukan tun daga hatsotsi har zuwa wuyan hannu amma aka ci hannu a nan shari'a da aka haddade hannu bakin ku'i bakin wuyan hannu shi ake yankewa ɓarawo bakin wuyan hannu ne ba har gaba ɗaya bane ba nan kuma malamai suka shiga bayani kasan komai ya zawa zamani ya zo to yanzu an sami ci gaba za a yanke hannun to kuma ai akwai ci gaba ana iya dasa hannun inda gaggawa ne to ya halitta a dasa hannun ko kuma bai halitta ba wannan malamai suka shiga bayani sai lajan da ima aka musu ala aka ta binciken ta a wasu ce ya wasu bai wa sai dai dan a ce shi wato aka ce idan aka ce akwai ci gaba za a dasa hannu bayan an yanke haddi to me yasa aka ce a yanke hannun a da ai magana a gaba ne to an ce kuma kuma kenan gidan je kenan kuma bai zaman to a zigon ba amma dai nake a gashi da wannan abun an san barawo da ka biya wani ba da kaga zaman dole ka iya kallon shi akwai din da yake maka ga barawo na mai tampon ya ba kashi tampon da gashi kuma mutane amma haka ne aka kuma kire su mutane ma da ga sata daban ya sata zo saki muku aka kana barawo amma haka mai wuce min hannun da dai wani mai gani zaman to aya darasi ne ga wani duk wanda gani ga tsakiya barawo kuma shi yanzu ya yi dole shiga buya dole ko ya gashi ya tara da shi ko barawo da shi da mai tampon wannan shine muhimmancin a bar shi da wannan abun an yi maganin sata a zaɓe ba sata ba kuma wani ya gani ya zama tuwa a zini gare shi amma a ce a mai da hannun aika ga ba yi ba fa'ida kenan wani wannan abin kwarai iya kawo tasiri na haddin Allah saman ƙasa ne da yake da fa'ida ayyukan abin kowa zai gudun a ce shi ne wani duk da kanshi ko aya ce kur ya zama a zikuru a cikin ya zama a zikuru cikin shi ya zama a zikuru amma hannun dama ake yankiya shi ne cikin magabata wani bakawai ya zo malami na ilimin da ga rasu zo cikin mai malaman nan an taru iya ba da darasi to hannun shi na hagu a cire haka ya samu matsala an cire hannun hagu bakawai ya kalle shi sai haka shi bakawai ya san haddin barawo a yake gashin kuma da hannu a shiri sai ma na ya zuru da wani bakawai kalle shi ki ya ce bawa Allah ya ce hannu da ake yankewa barawo na dama ne kuma na nagu ne ɗan koyi ga da kai tare ta suke ne zai ɗaya da amma barawo ya ba zai haka yi zai samu ya gada sa gaba amma shi ɗan maki ke an san malami gaba kuma malami ya yi yanzu yake shi ne maki bashi mamaki kenan hannun dama ake yankewa to kan a su ce a yanke na hagu kuma a yanke kawa a hatta kai gaba daya Allah kiyaye kenan wannan shine kenan haddi dama ake yankewa kuma wannan magana ko da masu tattauna kanta gaskiya fa'ida shine abinda Allah ya ko a yanke hannun ne gaba daya ba tare da abu kuma cewa yin hakan iya sa mutane tsoro a zuci Allah shi kawai shari'a shi in kai abin da yake so zai sa kenan tsoron abin a zukatan mutane wani wuri za a ce a kashe ma kasa ma ba shi bane ba haddin Allah bai hana amma wannan haddin awa mutum wannan shi ne yake ba fa'ida a dukkan Allah duk misali da na kusan ana ta misali kaɗai na saudiya duk da abu ya lalace ko a yanzu tana baka ishara haddin allah yana kauda miyagu iya kauda sata wanda je saudiya da zai gani ko ko madina garurinsu za ka ga kantin zinariya wa ba wakil shinkawa ba ba mangaza hatsi ba zinariya ganin kantin ƙatar yawon masallacin ba kuma zinariya amma da babu mai gadi a kowa ko ka gani ko ga mi gaji ko ba mi gaji ko kaga ba shi irin gaba ga wani wani askari a wurin ko ma gaci gashi kan kuma da da mudubi wa ba ka tanga ba zumunci da kawuna mudubi ne zaka leka ka kaya amma ba mi gaji wallahi ko azu saudiya kana ga daga zinari ya kurum ina ci kurum wani wani abuwa ma kana kan tunan su kullun sai ka san kurum kullun dare ba ko ba ko an Allah sa mutan aminci eh kurin an yi kiran sallah ko yake kanti ko ka dan dan kara ko ka tai ba kowa kanti ko an ta masallaci haka suke rayuwa Allah ta mamu mutane tsoro a cikin abu man kai kanti da na kuli kuli ce ka gari da haka kana fama da shi kai hawa kada mun kidi duwa da bi gani kun bayyana ta sai Allah kiyaye kuma cewa su kansu barayin yin da aka ba su dama kurin gaje kai kasa mata shi da waye sai zama su ce mutane ta mutu dan wani sai amma amma take zuce shi ya san an ba shi shi da shi an ba shi tuwo da abinci ya ci ya sha ko ko ya gidan kasa ko kama matsala da waye kwana biyu ya mutu bai damuwa zai sa dan so ke koma matsala ba dan ya koma in ya katarin ya samu kudi ya je ji dadi ya abin da ke so an ne ya kasa ma dai rayuwa ce kwana biyu kuma ya dawo ya je ba ka suke ba ya san wani abu da kun kamar yawon bude da gurin gurin duk doka ba ta Allah bace ba ta magana komai to sai wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atashfa'u fi hadd min hududillah wannan ya biyo baya abin da ya wakana wannan ruwaya bukhari ya ka muslim ya kawo akwai wata makhazumiyya wata mace ba quraysha yar asali yar dangi yanke hannu ya kamata wanda wannan abin suna ga a matsayin a ce fami wani yan gida wani an yanke mata hannu kai suna ga wani abin ya zai bata dangin zai bata gidansu bai dace ba a ce a matsayin damar haka nan aka ta bige-bige a neman yadda za a kare yanke hannun wani ita kuma bai tabbata gare ta shi ne aka ba su shawara kun ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake so yake jin wani irin usama inda yake san baban shi zaid an ce alhib ibn hib masoyi dan masoyi annabi kwari ya san usama usama ibn zaid sai a ce yanzu abin da za a yi a je a ga usama shi kada zai zo gan shi ya nemi agaji ya nemi ya ce ya nemi ceto a ceci wannan baiwar Allah daga haddi da za a mata shine Usama aka gaya mishi shi kuma yazo Yahuda abin da ya kawo shi wannan baiwar Allah a yi kokarin doke mata wannan haddin da ya same ta kaza kaza kaza shi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya mai zahi ya mai ciwo ba ta mishi rai sai tan Usama atashafau fi hadd min hududillah yanzu Usama zaka shiga zaka ceto ka hana haddi daga cikin haddodin Allah ka hana ayi abin kwaya da bata da mai hankali ya bata mashi rai shine bayan yawa ga usam wannan magana sun maqam fa khatab yazo ya hauta da jama'a kan minbari ya hudu ba fa qal ayuha an-nas inma halaka alladhina min qablikum annahum kanu idha sarqa fihim sharif tarakuhu wa idha sarqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd متفق عليه يتي ياكو متاني انما هلك الذين من قبلكم ابند كورن يا هلكت ده الامومي كاينكو annahum kanu idan suka fi mun shadif tarku din mutumin kware mai girma mai matsayi ya sata sai su bar shi ba mai haddi dan dan manya ne dan dangi ne ko mai wani abu ne wannan suka fi mun da'if kamar hadda haka idan mai rauni wanda ba kowa ba ya ku bayi bai da kowa za a shi akan zaɓen haddi yan wa wannan mas'alar annabi ya ce ya ba mu labari kenan abin da yake hallakar da al'umma rashin adalci a yi bora da mowa da bora wani in yayi a kyale shi wani in yi a mai shara yan wata za ta zamani kowa sani wannan zai ci kuɗi an tabbatar da ya ci kuɗi tun da iya da matsayi na misali kusanci da masu yanke ta ko masu matsayi ana gani sai da an kyale shi ko ya hodi a talabijin an gudu a radio an hodi ta ƙasa da ta duniya ya ci miliyan ɗari kaza ko miliyar kaza gashi a gaban shari'a ƙungiyar 'yan binciken da su yi bincike sun kawo ga abin da ya ci kinan ba kaza ba saɓani ba shubaha babu wani wani shubaha ya ci kuɗi mu haku gane yan wawa shi mai cin kudin gwamnati ko bariki ba kiran shi barawo na yanke hannu shi ba yanke mai hannu ba a yankewa mai cin kudin gwamnati hannu ya dai wata doka daban a amshe a mai ladabi duk wanda yake da an bashi amana a hannu na saka tsaron kanti na baka ajiyar kudin na baka dai sai kai ha'inci wannan shi ba a yanke mai hannu a shari'a ta Allah bai da haddi sai dai a amshe a mai ladabi da kuma daji da shugaba me ya kamata a mai ladabin amma ba a yankewa ɓarawon gwamnati kuɗi bashi wanda ci kuɗi gaskiya da bane bai cikin sadaka hewan da ya je wurin da ya ɗauko a ɓoye shi wani sunan shi ka'ini munafiki bacin amana ba ce waya ta banza bane ko a amma dai shari'a ba ta tsara yake ma irin wannan hannu ba su shari'a su daban ba irin wannan muke ciki yanzu ba to wannan ma magana ta zamani ta cewa in ma me ake da na shari'a ana gani abinda aka aje na kaidodin in mutumin da bai kowa ne ya a mai shari'a wanda bai da kowa wannan mutumin da yake da wani abu sai a kyale shi ya ci banza kowa sai ya ci miliyan kaza ya su iya yawo cikin motoci masu tsada ana ganin shi anguwa ana daga mai hanzar daga makarantu da cikin bitir ba ganin shi ma kowa san abin da ya ci an hama abin yabo ne ga wasu kuma kowa sani kaga wannan shi da aka ciya kenan abin da yake kafa na sama kasa a wa wani a bar wani ko akan iyaka kenan ni ma da tunan ma ina da wani mahimmanci a takaice dai rashin adalci iya kawo rushe al'umma kuma iya halakar da al'umma yanzu mu annabi na magana na yanke hannu shine muke bayani shi na gwamnati matsayin shi daban mace amana ne yau amana wani abu ne wanda yake da matsayi daban wanda yake da girman haddi a gobe kiyama wanda mun san da irin abin da aka tanadawa maciyin amana wanda babban abu irin wannan abin har ya tabbata a shari'a tana kokarin medo da wannan abin da aka ɗauka na amana da ya ci wannan shi ne abinda shari'a kuma abinda shugaba a wannan zamani ya game ya kamata a mai na ta'azir shi ne kurum amma rawo wanda ba a gani ne don shi wannan an san shi inda ana misali za a san shi a ta zamani ko ta Allah misali a ce an san wannan ya ci kudi kaga yanzu musamman rawo ne musamman na wuki ne ko ya amshi kudin jama'a kuma gabana gabana an ƙara ba shi matsayi amma shi ɓarawo ba san shi ba abu yake zuwa yi ba ka san lokacin da ke zuwa yace sai ku ga haka kun ba ka kun kun ba ba ka haka ka koye ka tsare ka aje ko ba ba san waye ba shine hadarin barawo amma shi wannan an san shi idan a gaban mu har shi har shi ba amana mu gumba shi a gaban nan ba kara ba shi amana kuma an san shi an san abin da aje ya aje a dauko abin da yaci ya amshi an ga ya gida an ga kaza abin da mallaka ya amshi an kwanci yaji abin tuka amshi an san shi kuma gaban nan ba kara ba shi amma shi barawo ba da shi shi ne matsalar ɓarawo a ɓoye yake shi za ka bambanta shi da mai warce a warce ana ganin shi sakaki ne kai yauke da shi ana ganin shi shi mai warce to yanzu kenan wannan shi ne kenan takaice nan sallallahu alaihi wasallam ya yi hada ya yi tsawatarwa akan neman ceto da da Usama ya nema yayi akan wata mahazumiya akan tsaye da annabi ce zaka yi ceto a cikin haddi daga cikin haddodin Allah Usama shi to ku sani a can ruwayar sauran bayani yake cewa lau anna fatimata binti muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad atu yadu haice annabi manzo Allah yake cewa wallahi ba magana wata mahsuma ba asali ba ko da fatima kuma bi ce bintu sulu ba ta ce bintu muhammad ce malaka ta kuma ta kuma kaman kowa ta yi ta ce inda fatima irin muhammad ta sata ce zai rinci hannunta kowa yi kin ba magana mun mutu wannan wannan ko fatima ta yi shugaban mata mata masu imani a goki ya ko aljanna mace ko ita ta yi zai rinci hannunta ba ba wani ba kin ba ba mutu wanda wani sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda yake wannan ruwaya ولو من وجه آخر أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأن ماتا تا أنا أران كايا تنا أورو kuma ta ce ba a bata ba ta ce ta da gaddama ba ba ta aran ba annabi umarnin a yanke hannunta to wannan lafazi na tasta'ir mata ya kawo malamai wasu cikin mazahib suke kan cewa kenan ba a yanke hannun kenan ma'ana mai aka cewa za a yanke hannun mai aroma wasu ci a'a wannan wata tan abu biyu ne akwai isti'ara kin kuma akwai waccan sata domin aka yi aka yi aka ibara kin wani jamhur na magana sata an ce abin da yake boye kaje kada ku shi ko na kama a baka aro ne suna da akwai bambanci dan jamhur suna kan cewa sai an gama da sata ba aro kade ba wallahi wa'ala وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالوا da muke magana kanta yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa ala kha'inin wala muqtadisin wala muntahibin qat'un kaje magana kenan Jabir bin Abdullah ke bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu laysa ala kha'in babu akan kha'ini shi gan kiran za a ba amana ci ya rage wani abu ko shi na kha'in wala muqtadisin ko wanda yake mana wanda zai zai sane ya wasa da hankalinka ya zage wala muntahibin ko mai kwace ko ne kana kallo ko zai wurce gaba ko zai shiga da gudu shi muntahib kana kallo ba wani ba boye bane ba shi gwanin ka saka kina karje kanka wurce wurce ka bi shi gudu ya shiga gudu tsere ana ganin ana abin shi ne shi ne wannan annabi ce babu yanki hannu akan wayannan kawai shi shi wannan shi ne ake cewa kenan kenan da wanda aka ba tsaran wani kaya ko da aje duk mutumin inda mutum ke da haƙi ya shiga wurin da kana shiga kana ba ma ko za ka bajiya ba duk da kake rayuwa a wurin kana da ka shiga wurin sai ka sata ka dauki kaya a wurin ba kenan ka sare kaunta tunda wani wuri kana da shiga wurin kaga wannan ake cewa ba a yanke hannu na barawo haka na uban barawo misali uba ya wada sata ba yake mai hannu ɗaya ma uba sata ba yake mai hannu gidansu ne kuma kantinsu ne ba yake mai hannu ta yi da a mai ladabi daban ba ma kowa hajji a cikin kanunsu wannan shi ne a tsarin shara ta aje wajen kare haƙƙin mutane kare dukiyar mutane saboda yin dokoki kan haka ya sa bayan Allah tsoron shiga wannan abin kaɓata mutuncinka kaɓata yanka har tarihi abin zai kai gaskiya kware ina ta tsarin wannan abu kuma Allah shiga abu kuma Allah yake ka misalin cewa tsaye da haddin Allah da yake da fa'ida duk da makaranta ruwa na Annabi sallallahu ya magana cikin sunan Ibn Majah manzon yake cewa haddi daya da za a tsaye da saman ƙasa yayi abin ruwan kwana arba'in. alkhairin da za a samu cikin al'umma ya yi alkhairin ruwan kwana arba'in saboda shi tsaye da haddin Allah ƙware ba ƙarfa ida bace ba sai ka misali cewa lokaci a tunis an samu irin wannan abin sace-sace yawa sai aka duk da ba dokar lokacin matsala ya mata amma ta kurin a yi wajen ɓangaren ɓarawo a mai haddi aka yanke hannu kurin ca da aka yanke hannun ɓarawo guda idan aka shekara ga garin masata shekara guda aka garin masata ba idan ka yan nan sata ɗaya ba ya ba hannun ɓarawar ɗaya ka yanki ta taifin ta tsaya allah ya shi ke malakar zuka ta bayi in kuka abin da ke sai sa bayan zuka tsoron wani abu amma ku kama ku kashe ku rihi shekara ashirin shekara goma a waye duk bai maganin wani magana da zuba da ana yi ba wani ne maka kuma su kashe ma amma bai hana a yi wani abu don haka ba allah maganar kisa daban maganar kisa dan mashi da makamin akwai maganar kisa wanda yake tsare mutane ya kashe ko ya je sata ya kashe wannan su daban wannan hukuncin kisa dan fashi da makami wannan magana kisa da amma dokewa ce ga abin da aka ce a mishi an samu kuma shedu mun san mun cewa kaidar sata shedu guda biyu su ma sai ka zo da shaida guda biyu cewa a gabansu wane ya sata ko ku shi farawan ya ce wannan kayan na wane na ɗoka ima itiraf na farawan ya hudu ya yarda ya sata ko shi mai kayan ya samu shaida guda biyu wanda wane a gaban shi aka ɗauki kayan wannan su suke sa su ba da dama a wa mutum haddi in ba haka ba ya zo da kaya a ina kayana ne ina shaida baka da shaida matsalar yamma kusan kusan shi a misali yanzu ina da ganin kayana da aka sace a wajen wani to wannan kayan da gani a wajen wani kayana ne amma wace barawo ne shi iya ta sayi a wajen wani ko samu ne matuƙa ba a samu shaida ba a lokacin satar ko da kayanka ne sacewa aka yi wace shi sace ana iya samun da kyau kana mutum barawo waje sata sai da wani shi bai sani ba a ta a ta hawa mana mutum a gidan kwatariya a ce sai mare shi a shi sata daban sayan kan sata daban za a kai mutum bai sani ba kuma a sai da mai kayan a matsayin saye ne mai kayan ne sai bayyana ya samu wannan kaya hannun wani zuwa wuza ne ma shari'a mun ga kayan wani a wajen wani a wajen to kai ina shaida kayan ka ne aka samu shaida shi bai ka shaida mana shi shi akwai sai hannu ka saya a kun saya ne a yan waye shi gudun ka shaida na shi ne shikenan bakin ta kenan gurin a bashi kayan shi kenan kowa ya gaba gurin kai ka asara eh sai eh wannan shine abin da ke wannan ruwaya eh sai wa arafi bin khadij radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر babu yanki hannu a cikin ɗiyan itace mangoro ne inabi ne zaitun ne haka a kasar kamar dabino lokacin kudu na iya ƙanana wani kayan sai arziki ma ya shafi ya curu wannan an ce babu yanke hannu a kansu kuma menene matsayin wa'annan ababe domin asalin dabino a gona ne yake a daji ne yake haka a gara ke suke haka zaitun a gargata gona ba bata take hirs kunin abu ne a daji a gona duk da cewa akwai masu ganin akwai garake da suke da in akwai ganuwa ko katanga an tsare ya tsallaka ta wannan iya shiga sarin eh kuma shi ma'anan kuma iya doko sai an auna abin da ya doko kin dabinan da ya doko ya kai rubu dinar kudin shi ko bai kai ba sai an diba kuma a nan ɓangaren gona ko garka shari'a ta ba mutum dama in na shiga gona ko garka in ci bakin cikina in cika ciki na in gaba an ban dama kaka yi ruwa kuma kawai da aka yi ruwa kai baki amma ina da dama in cika ciki na amma ana bace kakka doka hannun riga ko aljihu wannan ka ci halaka ka shigo kana huciya ka shigo ka ji yunwa ka shigowar ka ko gona assalamu alaikum shi ba kowa eh in yana yake magana ina so da da da da kun kuma ne kuma kun ga cikin haka ji ka magana hata cikin ha cikin dabobi ka cikin cikin dabobi ganana kana tayya kake sha madara ka kun kai gaba eh ka cika cinka amma ka dauka a kwano ko a roba ko a budu to kenan nan aka mutu a gona ko a garka bai doko ba ci da yake yi ba adama mai komi kuma bayan magana ba barawo bane ba bashi malahi an ba da haƙƙi ga mai bukata a cikin gona da ya ci bakin cikin shi bai doka ba a riga ko a hannu ba a mai haddi ba a mai komi eh haka abisha ta bada wannan shine magana kenan ba yankewa akan wannan annabi ce ba a yankewa kurin wannan an bada dama yake hakuri kurin kai mai gona eh وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آه آه إيه يتي ما إخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه فقال استغفر الله واتوب إليه فقال اللهم تب عليه اللهم تب علي اللهم تب علي وأن مأكة أخرجه أبو داود ولفظ أحمد هكا سعيد دي رواية تنا da magana albani ya ce hadisi na da rauni amma abin da yake da ma'ana hadisin abin da yake ciki an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani barawo da aka zo ya yi itirafi shi ne laifin an ce ɗan an hoshi ɗan ɓarawo da nan ka kan zan ɓarawo ne don an hoshi a hukunci daban ne don dai ɓarawo ne da an amince kuran ya yi hurci a maha cewa ya ɗauki kaya amma ba kayan a wurin shi to muna zai cewa ma'a haluka sarakata sai ya ce na ce bin zamanin ka sata wani an ya koka don ba kaya an ba ciya ba ya yi ba a yi mai haddi annabi ce bar tsamanin ka sata kai sata kuwa yace ina ya rasulullahi yanzu kawai zaka sata kuwa ce nayi hidda su uku kenan ya doka man zuba kayan amma ya itiraf annabi sallallahu alaihi wasallam fakoti mana fa amar yau fakoti annabi sai aka wanke hannu bayan kenan annabi uji abi aka zo da shi yace wani astaghfirullah tuba ilai ka nemi gafara ta Allah ta laifin sata da kake don mai anan kusan kullum kan sata akwai magana ta me ake cewa ta haƙƙin Allah da haƙƙin adam haƙƙin Allah shine yanke hannu haƙƙin ɗan adam kan shi ga ɗauka ɓarawo na iya tuba daga sata da yake laifi yake ma Allah amma kayan mutane da ya ɗauka wani Allah bai yi ko tuba wanda yake sata ya sata ya sata ya tuba to wannan tuba ba ta halitta maka mutane abinda kun take kanka in ka iya zuwa ka nemi gafara ka nemi gafara ka siyaye maka baka iya ka je ka nemi kuɗi na halak ka kai musu ka musu duk wannan ba ta yi wa to sai ka ta ibada azumi da sallah ka samu guzuri mai yawa gobe kiyama an an je wajen biya sai ka samu kayan biya shine kurin zai eh biya kurin to amma tsakani ga Allah shi an ce bawa in ya tuba tabbatar da suwa tuba tsakani da Allah ya tuba ya tuba tsakani ga Allah to wannan tuba da Allah ya sani shi gaske tuba shi Allah yana girma ladanka wai zuma da wa'ajar Allah yana girma lada ya shi kana baka lada mai yawa in haka tuba ta gaskiya to kai ta ibada da neman da ya maka sai Allah ya baka lada aikin da kake sai baka abu da mun biya gobe kiyama ka biya ana haka nan Allah ya girmama maka ladanka a baka lada mai yawa wanda zaka biya abinda ka ci na na mutane sannan nan duniya sannan nan duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam kace maka labarin Salman da Faris lokacin da aka daura mai Annabi da yake da yake suka ce da musulunta suka nema sai a a saye shi amma kaza Annabi ce to zai saya suka daura sharadin dabino kaza kuma da dinar kaza kudi masu yawa abu ne mai yawa ya wuce hankali annabi shi kenan an doka yanzu ana so a yanto da shi kuma suka ce kowanne dabinin sai ya diya alatin dabino iya diya shekaru ke zuwa uku hudu biyar ke diya dabino aka shafka shi don zai dabin da su to zuke nan sun ɗora wanda ga kuɗi ka za kuma ga dabino ko da kuma ya diya annabi ce an doka duka annabi ce aje a gwada mai wani sufgai annabi je da kanshi ya dasawa aka zo shekara ta kewayo da biyu ne duka gaba daya sun yi daya banda daya wani shuka wani wani shuka wani shuka shi ba a lokacin an samu da ba ne shuka shi ɗaya na ɗin shi da kuma daya ba suka ce da saura a ba ta ba kuma an ce abin da aka zo na zinariya wani abu ɗan kan aka zinariya da guntuwa su wannan ce wannan za ta auna auka abin awo aka yi zinariya ba aka ɗauko su tan shaya aka biya aka sallami salman ya zama ɗa kina ta kace kenan Allah ni da kai tsakani ga Allah ka tuba ta gaskiya har Allah ya ce maka ya baka lada mai yawa kai ne ka tuba ce mun ba mai ba tuba ba rawa bai tuba ai ko tuba na ko sai ai ba tuba dole tun sata ce kai mutane bai tuba ai ko tuba ka tuba in wata ba ki mutane ba rawo ba ba rawo kadai ba akwai masu wani irin aiki da ake na zalunci ya yi aiki yanzu an kare ma ya yi an tare yanzu ya gano danja ya gano haɗari ya ji kayan jama'a ba kan gaskiya ba an sama ka nan ya ci kuɗi na mutane iyawa matsari hanya ne iyawa kwace kayan mutane yake shi ne da aiki ne amma aikin zanumci ne yanzu ba haya bayani ta duke da ta iya ta kwace ta kare yanzu ya soke su ka ce ba tuba kayan mutane ka ci a ko tuba ya tuba tsakanin shi da Allah wannan abin da ka ci inda dama ka maida kuka ne mai an babu akwai ka yi ta ibada ka yi ta ibada tsakanin Allah ka tuba Allah san tuba ka ka tuba Allah ya yi maka abin da ka yi tsakanin kai da shi wani kuma haƙƙin mutane ka yi ta ibada ka yi ta ibada gobe kiyama Allah ya taimake ka ka biya sa da wannan aikin da kai ma ba ta shi kai ma tuba ka tana ka mutane sai ka mutane Allah bai yi maka amma Allah ba dama a tuba tsakanin kai da shi in so kuma wani za ta ake magana ake saɓanin malamin magabata kan tubar wanda kashe mutum mutane ya sun ɗaukan kamar an ce akwai tuba kamar shi ke na ta banza ne a'a cewa ya ce akwai tuba laihi ne tsakanin kai da Allah da Allah ya ce ya la'ance shi ya wuce zai azaba gobe kiyama ita ake magana wannan Allah kana yin roƙon Allah kai tuba ta gaskiya Allah ya yi maka abin da yake tsakanin ka da shi amma haƙƙin wannan da kashe ba kashe ba hatta na da cewa duk karancin hajji na shi ne gobe kiyama shi za a fara hajji da shi hanci kawsa ba kawsa da hanci ma jini zubo ko baki ana ce gobe kiyama shi za a fara bincike hajjin jini to kenan wannan bangaren hajjin hajjin mutane wannan aikin ka ne za a biya annabi wannan labarin gobe kiyama za a zo da wanda ka kashe ba kan gaskiya ba irin ka ce ya Allah ka tabbata ba wannan akan me kashe ni kenan dole a biya shi haƙƙi Allah zai ba za a doki a cikin aikinka a biya wannan bawa wanda kashe ba haƙi kaga akwai aiki da yawa amma mata ba tuba akwai tuba amma kasan tuba haƙi da tsakaninka da Allah ne adalcin Allah bai yahe maka haƙin wani kurin ka ba ka cuci wani ka damar wani ka ce Allah ya yi min a Allah bai zalunci dole sai ka mai da wannan haƙin daga cikin aikinka sai an biya shi wannan Allah lahibi ne ya maka Allah akwai doka ta Allah akwai haƙƙin mutum haƙƙi tsakanin ka da Allah ya yi maka haka zai muka gana kan haddin sata zan yi zuwa barawo ya mun sata ka hanyar zuwa sata ina cewa ni na ya mishi shi kenan amma an kai su gaban shari'a alƙali ya mai shi kuma ya mai nashi amma ka hanyar zuwa gaban shari'a ya ce ni na ya mishi shi kenan kuma ya duba shi kenan ya tuba ƙari Allah shi da mu kenan ya dace mishi kenan استغفر الله توبة كتوبة كان مغفرة الله كما كان يمي كما زواج الله shikenan kuwa ya yarda ta astaghfirullah wa tubu ilai ita allama tuba alaihi ne kana ita allama tuba alaihi nan lafazin da kana ku mai kawo tuba alaihi ne ko alaihi ne ko alaihi ne ina ka alaihi alaihi ne daidai kenan shi ya roki Allah gafarta Allah kuma annabi mai addu'a Allah ka amshi tuba shi shi a takaice da kenan akwai tuba ta tsakanin kai da Allah sai nan wa akhrajul hakim min hadith abi hurairah radiyallahu anhu fa saqahu bi ma'ana wa qala fihi a wannan lafazin na hakim hanya abu hurairah ba na abin umayya ba hanya wannan yazo ya ce izhabu bihi fa qata'u sumhasimu ku tahida shi ku yanke hannun kuma ku sa hannun a cikin mai nan mai suke a wancan zamani zai ba azaba ce amma a can babu maganin he wannan jini bai don jini ya tsaya jujuyin su liƙe akwai mai a gashe a gehe ƙarin ya tsoma ciki tsuu shi ke nan haka yake ya da ɗaya haka yake wannan tsomawa za ta yanke jini kai ta jini ko ya mutu shi ta amma a yanzu an samu allurori da ake yi a yi fasama wani ba laifi ne ba damar dai gurin a yanki hannun a yanki hannun kuma da ba su yi mutu zan ba kashe bakisa ba ne ba su a can da ba su maganin wannan tsaye da jini heta heta wannan sa a cikin mai to a yanzu akwai magani akwai allurori ya allura kuma jini ya tsaya shikenan an san biyan bukata ba tare da an sami hannu a cikin mai an kona mai hannu wannan shine abin da yake na ganin kamata mu tsaya ganin sai mu dashi insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته